ilaika wa hum la yubsirun kana ganin su su wannan ato gumakan ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam kana ganin su yanzuruna kaman wato suna duba ilaika zuwa gare ka ayyu qabilunaka suna fuskantar ka kan nazir kaman mai kallo amma wahum la yubsiruna su zai ba sa gani خذ العفو وامر بالعرف واعرف عن الجاهل jahilin huzul afwa ka riƙe wato sauƙi alisura sauƙi min ahlakin nasi daga ɗabi'un mutane wala tabhasa anha kakai bincike anha gare ta wa uwa amur kai umarni bil urfi ay bil ma'ruf da kyakkyawan aiki wa arid ka kawo da kai alal jahili daga bulan jahilai wala tuqabilhum kakka wato kakka fuskance su bisa fihim da wautar su in sun maka wauta kaka ce kai ma za ka yi musu karama da abin da suka yi maka واما ينزغنك من الشيطان نبغ فاستعذ بالله wa'in ma fi idgamu nuni yin ashardiya fi ma almazida in dai wato wani mai juyowa ya juyar da kai wato wato mai juyowa daga shedan in ya juyar da kai wato in ma an ya sir- ai, in ya sirifka amma umar da bihi sarifu idan wani mai juyowa ya juyar da kai gabar abin da aka umarce ka da shi to fasta izbillah to ka nemi tsari billahi da Allah jawabu sharri shine jawabin sharrin wa jawabul amri jawabin amri mahzufun abin shafewa ne ayyad fawa anka an ka nemi tsari da ubangijinka zai ije maka shi انه سميع عليم shi dai mai ji ne da kawul da zance alimin masani ne kuma bilfili da aiki ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون ruwan kaga wanda suka ji tsoron Allah idan masu hum ɗayahu idan wani abu ya shafe su ya same su ai shi in wani abu alamma wato ya sauka bihim da su mina shaidan daga shaidan tazakkaru sai su tuna iqabar lahi uba Allah wa sawabahu da kuma sakamakon sa fa izahum sai ka sai ka gansu hum yubsiruna su suna gane alhaqa gaskiya min gairihi daga waninsa fayarji'una sai su dawo su tsaya akan gaskiya واخوانهم يمدونهم بالغي ثم لا يقصرون ihwanuhum wa ihwanuhum yan uwan shaydan yan uwan wato shaydanu min al-kufar da kafirai yumiddunahum wato suna yi musu wato madadi suna karin su a shayadi na shaydanu wato filgayya a cikin bata sun malayi usiruna sannan su dai ya layi usiruna ba sa kamewa an hugabaran sa bai tabbasar da lura kama tabbasar al-muttaquna kamar yadda wato masu tsoron Allah suka lura واذا لم تاتهم بايه قالوا لولا اجتبيتها baita ha idan wai zalim in baka zo musu su mutanen maka baka zo musu bi ayatin da wata aya ba min maqtarahu daga abin da suka nema qalu sai su ce laulaj baita ha me yasa kai baka kage ta ba min qibal nafsirka daga katannin kanka ayar da suka nema ka zo da ita idan baka zo musu da ita ba ya rasulullahi sai ka ji suna cewa to me yasa tunda ka ce Allah ne yake kawo aya to me yasa kai ba za ka kaga ka kawo ba قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي kullum ka ce musu kaɗai dai ni ina bin abin da aka yi min wahayin samun rabbi daga ubangiji na walai sali an atiya min inda nafsi bishayin wato bai kasance gare ni in zo da wani abu min inda nafsi daga katarnin kaina sai dai abin da Allah ya umarce ni da shi shi nake yi هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون No, wannan alkurani basairu hujjoji ne daga ubangijinku kuma shirya ne kuma rahama ne liƙaumin ga mutane yuminu da suke yin imani وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون mu idan wai za ku ri alkur'ani idan wato aka karanta qur'ani aka zo ana karanta qur'ani to fastami ku yi saurare lahu ga wannan karatun wa ansitu kuma ku yi kawai an kalamu gaban zance la'allakum turhamuna ai hakika ku in kun haka turhamuna a jikan ku nazalat wannan ta sauka ne fi tarkil kalam cikin barin zance fil hudubati yayin da ake hudubar juma'a wa abbar an habil qur'an yayi tabiri an haka ita hudubar bil qur'an da alqur'ani listimaliha alaihi saboda tattararsa a kansa domin hudubar da ayoyin alqur'ani ake ja a ciki wakila wani kaulin aka ce ta sauka ne fi qira'atul qur'ani a cikin karatun qur'ani mutlakan sake kawai a cikin karatun alqur'ani ta sauka واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيبة ودون الجهل من القول بالغدو ولا بالي ولا تكن من الغافلين.
nazalat wannan ayat ta sauka fi tarkil kalami cikin barin zance fil hudubata a cikin yayin da liman yake huduba ko kuma a cikin sallah fil bidayatul islam a farkon musulunci na'am a farkon musulunci wato ya zama mai sallah yana iya yin sallah yana cikin sallah ya yi magana har sai dai da wannan aya ta sauka sai manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce sannan dai akwai shuguli akwai aiki mai fi salata a cikin sallah wanda yake shigaltarwa ga biran zance to sai ya yi hanyi ga biran zance a cikin sallah ko kuma a cikin hudu ba ko kuma yayin karatun alkur'ani idan ana karanta ƙur'ani to ku saurare shi an su tuku kawai hakika ku ajiganku ku saurare shi bi azanikum da kunnuwanku wato mabayyaniya ku kawai gabaran zance bi alsinatukum da harsunanku mabayyaniya la'allaku hakika ku in kuka haka ajiganku da jin alkur'ani irin ji na wato lura to sannan kuma in kun wancan na zahiri wannan kuma sai ku to bayan wannan kuma ku saurari qur'ani wato da saurare da wato saurare da kunnuwanku na badini ku kawai an kalamu gaban zance da harsunanku na badini in kuka yi haka hakika ko arzikanku da saduwa zuwa hadara Allah tabaraka wa ta'ala al-mustami'u wato mai ji in ya ji wato karatun a bayyane ya yi kawai a zahiran a bayyane to zai ji zance wato bayyananne in ya saurarin baɗini ya yi kawai a baɗini to zai saurari wato zance wanda yake hakiki na hakika a badini sai ya ji zancen minar mutakallim daga mai yin maganar wato sai ya ji ƙur'ani minar jam'iyyatul uzma daga jam'iyya wacce take mai girma daga hadarar Allah tabaraka wa ta'ala daga wanda yake saukar da alƙur'ani ko kuma ba a ƙalla mafi ƙaranci min asma'u ya asma'u ya ji min an yasma'u daga ya ji shi min rasul sallallahu daga manzo sallallahu alaihi wasallam alqur'ana alqur'ani wa sifatuhu wa sifatuhu to shikenan wa sifatuhu sifarsa ayatun aya ce annahu cewa shi littafi ne abin yi albarka wanda duk ya karanta shi zai samu sakamako wanda ma yi saurari likiratu ga karatun ƙur'ani shi ma zai samu sakamako kazalika haka nan yana warkar da wato cututtuka na zahiri kamar yadda yake warkar da wato jinyace-jinyace wato na baɗini
واذكر ربك في نفسك تبرؤا وخيبة ودون الجهر من القول بالغدو ولا صائم ولا تكن من الغافلين واذكر نفسك كأنبتي ubangijinka fi nafsika a cikin wato zuciya kawai ai sirran asirce tadarru'an ai tadallulan da kankan da kai wa khifatan da kuma tsoro minhu daga ubangijin wa foqas sirri kuma ka ambaci ubangijinka birbishin sirri amma dunal jari koma bayan wato bayyanawa min alƙawalin daga zance ai ƙasidan ka tsakaita shi ba ƙasa ba shi kuma ba can sama ba ka tsakaita bai na huma tsakaninsu to ka ambaci ubangijin naka bil guduwi wato da safiya wal asal da yamma ai awailan nahari farkon yini wa awakhirahu da ƙarshen sa wala takun kaka kasance min algafili ne daga wato rafkanannu an zikirin lahi gabaran ambatan Allah إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون kaga wanda suke wajen ubangijinka sune mala'iku suke halarar ubangiji la yastakbiruna ba sa girman kai ga buran bauta masa wa yusabbihunahu suna tsarkake shi ga buran abin da bai cancanta da shi ba walahu yasjuduna kuma gare shi suke sajada ai yakhduna suke kankan da kai bil khudu'i da kankan da kai wal ibadatu da ibada to hukunu mislahum ku kasance misalahun misalin su bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim lamma talafal muslimuna yayin da wato musulmai suka yi sabani fi gana'imi badrin a cikin ganimar badar yakin badar da aka je faqala shubban wato samari sai suka ce hiya lana wannan ganima ta mu ce la'anna saboda mu ne samari kuma mu ne bashar nal qitala muka fuskanci yaki mu muka yi fito na fito da wayannan makiya to mu ne muka cancanci da abin mana wannan ganima waƙalar shiyuhu su kuma tsofaffi suka ce a aikun nadir an lakum mu ne garkuwa gare ku wato ta hatar raya ce a ƙarƙashin tutoci lawin ka shaftun da wato an yaye ku an gano ku lafi'itun wato walawin ka shaftun duk sanda kai aka yaye ku walawin ka wato lafi'itun da wato da sai ku dawo ilaina zuwa gare mu wala tasta'siru ba za ku keɓanta ba biha da wannan gani mato nazala sai wato wannan aya ta sauka ya rasulallah ya muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna tambayar ka anil amfali ga ganima ai alganayimu ganimu liman hiya wannan ganima da aka samu ta yaƙi liman hiya ta waye to ka gaya musu al'amfalu ganima lillahi ta Allah ce war rasulu da manzansa ya ji alani ha haisu sha'a za su sanya ganima na duk inda suka so to faƙa sama ha sallallahu alaihi wasallam bai nahun sai manza Allah ya raba ganima bai nahun tsakaninsu Allah sawa a bisa daidaito ya ba samarin kuma ya ba kuma dattijan rawahul hakimu hakimu ne ya rawato wannan hadisin fil mustadrak a mustadrak ku ji tsoron Allah kuma ku gyara za ta bayanikun abinda yake tsakaninku ai hakikata ma bayanikun hakika abinda yake wato tsakaninku bilma waddata da soyayya wa tarkin niza'i da barin jayayya ku bi Allah kuma ku bi manzansa in kuntum mu'minin in dai kun zama mu'mine hakan na gaskiya إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم kadai dai mumine wato su dai mumine su ne wanda idan aka wato idan aka wato idza zikira Allah idan aka ambaci wato narkon ubangiji wato aka faɗi narko na wato narko idan aka faɗi wato wato narkon wa'anda suka saba ubangiji abinda za a yi musu to idan aka faɗi wannan wajilat qulubuhum sai zukatansu su tsorata wato su tsorata in suka ji irin abin da za a yi na azaba ga duk wanda ya saba wa Allah wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun wa idza tuliyat alaihim ayatu idan aka karanta musu ayoyin ubangiji zadatuhum imanan sai ta ƙara musu imani ai tasdiqan ban gaskiya wa ala rabbihim yatawakkaluna ga ubangijin kuma ga ubangijin su kuma suke dogara ai bihi yasmunu shi suke amincewa la bi gairihi ba da wannan sa ba allazina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun sune wa'anda suke tsaye da sallah ai ya tuna biha suke zuwa biha da ita bi hukuki ha da haƙoƙinta kuma suke cewa daga abin da wato muka arzuta su muka ba su bi da'atullahi cikin bin Allah ulaika humul mu'minuna haƙa wa'annan wa'anda aka sifanta da abin da aka faɗa ɗin su ne mummune na haƙiƙa sai dukan gaskiya bila shakin ba da kokonto ba lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim darajoji wato sun tabbata gare su ai darajoji sun tabbata gare su fil jannati a cikin aljanna inda rabbihim a wajen ubangijin su wa maghfiratun da gafara wa rizqun da arziki karimin wanda yake mai girma fil jannati a aljanna كما أخرجك ربك من بيتك بالحق
to wani ya ta tafsir هذه الآية هذه الآية can baya can baya tukun to duk dai magana ce dai akan yakin badar wacce ce takaitacciya kuma wacce ta yi magana yakin mubasharatan shi ne farkon dai yaƙi a musulunci shi ne farkon yaƙi a musulunci duk da dai akwai waɗansu yaƙe-yaƙen da aka fita akwai gazo ta badar su gura ko da an yi ta amma dai yaƙi dai a fito a yi mubashara da kafirai to yaƙin badar shi ne kusan za a ce na farko to mu je in ba ganin babu akwai wannan ko? هذه الآية نزل في غزوة بدر الكبرى ايتو مجي ايه مجي ايه da kyau wannan aya ta ta sauka ne a wato yakin badar wanda yake babba wato hakika ya kasance alkhairi gare su haka nan kuma dada wannan kuwa yakin ya faru ne cewa abasu biyana ya taho da ayarin fatake mina shamu daga shamu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita wa ashabuhu da sahabbansa domin su wato ganimance ta sai quraishu suka samu labari sai abu jahal ya fito da mayakan maka don su kare an haga wannan wato wato ta wannan wato wannan kaya nasu su ne na firu su ne jama'ar da suka tafi wato suka tafi wahumar na firu kai su ne jama'ar wadda suka taho saboda yaƙi sai shi abu a kaga akwai iru akwai na firu shi al'iru shi ne wanda suka tafi da abu su biyani na firu kuma su ne wa'anda abu jahil ya taho da su shi ne bambanci sai abu sufiyani ya tafi da wato wannan wato ayarin nasa a tsariƙar sahili wato hanyar wato gefen ruwa fanajat sai wannan wato ciniki nasu ya tsira sai aka ba wa abu jihar labari aka ce da shi koma abu sufiyani fa ya tsira da kayan gufa a ba sai ya ƙi shi ne ya tafi zuwa bazar sai manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya shawarci sahabbansa wa kala yace da su idan dai fatayin Allah ya mun alƙawarin ɗayan jama'an nan guda biyu ko ko iru ko nafiru duk wanda na tara zan nasara sai suka dace tare da shi alaƙi talin nafiru bisa yaƙan wannan jama'a da suka taho daga maka to shashin kuma sahabbai sun ƙi zalika wannan yaƙi wa suka ce lam na sai duban mi tattali ba lahu saboda yaƙi ba mu da kayan yaƙi kamar yadda Allah ta'ala ya ce wato wannan yaƙin badar ne ya afku ne a cikin shekara ta biyu daga hijira wato ayirin ƙureshi sun fito mina sham da sun fito daga sham ne su kuma wa'annan jama'a sun fito daga maka sai Allah sallallahu sai Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawari ɗayan jama'an nan guda biyu sai manzo Allah ya hada muhajirai da ansaru mutanen Madina wa kala yace da su ga Quraishi fata har ta fito da dawakanta wa rijaliha da dakarunta da kuma wato adadiha yawanta da kuma tattalinta da kayan yakinta to kuma ga kuma wannan wato ga kuma wannan ayari na fatake lai zama ahum silahun ba su da wato kayan yaki to ga wanne a cikin guda biyun nan za mu fuskanta manzala sallallahu alaihi wasallam ya zama yana son a fita zuwa ga wannan jama'a da ta taho daga maka wata jama'a sai ta ce mu dai muna ganin a fita aje a taru wannan ayari wanda ya taho daga sham muna gaya mana baka shawara kakka taru wato wayannan jama'a na maka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fishi wa qala sai ya ce ashiru alayya bir ra'yi ku ishara gare ni da ra'ayi kyakkyawa ku ishara gare ni bir ra'yi da ra'ayi sai sai na abubakar sai na umar suka ce ya manzan Allah ka umarce mu da duk abin da kake so ka umarce mu da duk abin da kake so sai manzala ya zama yana maimaita wannan kalma a shiru alayyabin rayi a shiru alayyabin rayi jin asoji sai mai gida da dan asoji ya ce ka umarce mu da abin da ka so da za ka umarce mu kutsa wannan kogi lakodnahu da mun kutsa da mun kutsa shi ma aka tare da kai abin zabi dai mai gushe ba sallallahu alaihi wasallam yuraddidu yana ta maimaita ashiru alayhi bin ra'i har dai sai da sa'ad bin ubada ce yace da shi kai dai ya rasulullahi kana neman wato amsa daga gare mu ne mu ne ansaru mutanen a wajen mu mutanen madina sai manzala ya ce da shi eh na'am kala sai ya ce ka fitar da mu zuwa barkil gimaji waje wuri ne fi ardil habasha ta kasar habasha ka kutsa kogi bina da mu in shi ta in kaso wallahi ba za mu gaya maka abin da banu isra'ila suka faɗa a nan musa ba suka ce izhab an tawar rabuka faƙatila ina hahuna ƙa'imu ba za mu gaya maka haka ba walakin ka tafi kai da ya rasulullahi wa rabbuka da ubangijinka fa qatila ku yaki mu kuma muna tare da ku mu ma za mu yaki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farin ciki wa qala yace kamar da yanzu dai ina kallon inda aka karkashe wayannan mutanen da suka fito daga maka ku fito a bisa albarkar Allah ku fita mu fita sai suka fita zuwa gabadar sai abu jahal ya zo bijeshin da runduna wato kusan dai mutum dubu kowanne wato duk sun tattali bisilahi a cikin kayan yaƙi kowa yana cikin shirin yaƙi wato suna da wato tanadi da wato da adadi kuma kowanne daga cikinsu sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya rika nuna nan za a kada wani gobe nan za a kashe wani nan za a kashe wani nan za a kashe wani abu jahal za a kada shi a nan za a kashe shi shebatu a nan za a kashe shi walidu ma a nan za a kashe shi a rahun ina ganin su zarika a irin wannan za a kashe su kabla an yi ayyana lahun marakin tun gaban ya ayyana musu inda za su tsaitsaya manzo Allah bai gushe bai yana wato roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka bani abin da kai mun alƙawari ne daga daga nasara ya ubangiji in ka so Allah tuba da wato in ka so kar abauta maka ba da yomi faltazim hazihi al-isabatu wato ka karya wayannan jama'a yana neman taimako da Allah tabaraka wa ta'ala yana masa magiya haddasa da wato mayafin manzala ya faɗi abubakar ya riko mayafin ya sa ya manzala wannan mai wato ya ɗora mayafin akan manzala sallallahu alaihi wasallama sai ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ishe ka daga wannan magiya da kake wa ubangijinka Allah zai taimake ka manzala sai ce da shi kai gaskiya ya ce ga jibrilu gashi ya zo wato yana wato riƙe da wato ragama wato dokinsa wato yana tare da mala'iku dubu biyu ya ce ga mika'ilu tare da shi yana tare da mala'ika dubu shi kuma ya ce ga kuma israfilu shi ma ya zo shi ma yana tare da wato mala'ika dubu ya ce to ga kuma mala'ikan mutuwa yana tare da wato mala'ika dubu ha kuma ga wasu mala'iku dubu biyar duk sun zo ne saboda yaƙi sai wato wato wato sai yaƙin badar ya afku Allah ya kashe kafirai wato suka kashe wato wato shugabanni na wani kafirai mutum saba'in aka kashe daga wato shugabanninsu wa asiru kuma suka ribace mutum saba'in a cikin wayan da aka ribato akwai abbas dan abdul muttalib amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da suka ƙi abin da ya sauka a cikin hukuncin ganima Allah sai ya saba musu misali wato kinsu ga wannan lamari filan fala a cikin wato ganima kakara hatim kamar kinsu ne alhuruja fita ranar fita kufin minar madina daga madina za mu kabalatin na biyu wajen wato mukabala da wannan jama'a shi ne bange kamar har kuma bai ta kabi a wancanan ka lokaci tili daga muminai ba sa son wancanan ka wannan yaƙi da annahum yuhibbuna al-iyr domin suna son a taru wannan ayari don su samu ganima mai sanyi ba kisa a cikinta babu rauni manzala sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya zama yana son a karya kafirai da kuma nasarar musulunci a cikin dukkan wato duniya baki daya sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya zama shi baya duba baya duba zuwa ganima wala wato wannan ayari da ya fito daga sham balle shi yana nufin waje hata kuwatul adu yana son a fuskanci wato karfin makiya don wato a kashe shaukar wato makiya don dan musulunci ya saura ya wanzu muntasiran yana mai nasara abadan har abada alhamdulillah to shi ne dai yakin badar domin a wannan yaki abubuwa da yawa sun faru kuma wato kamar yadda makiya musulunci suke nuna cewa wato ana wato da yaƙi da takobi ake ta aka tayakan mutane to ai abinda isa wato kiyayya ce ta musulunci ta sa suke wannan surutu abinda isa mazala suka fito suka ce za su tarko wannan ayari da ya fito daga sham wato abinda isa dukiyarsu da suka fito aka kore su daga maka duk dukiyarsu ita ce wayannan larabar nan manyan suka kwashi saboda duk sahabban manzala wayanda suka baro maka mafi yawancinsu duk masu arziki ne amma saboda san musulunci saboda san a taimaka a daga kalmar Allah suka rika barin dukiyarsu da gidajensu suna fitowa suna hijira suna tafiya madina in aka duba tarihin sabon manzala ɗaya bayan ɗaya za a ji irin abin da suka bari irin dukiyar da suke da ita suka batta suka fita kuma dama su nan kafirai duk wannan dukiyar da wa'annan sahabbai na manzala suka fita suka bari su suka kwashe ta kuma da suka kwashe ta suka tafi fatauci da ita saboda haka ba laifi ba ne ai don sun ji an ce ga ayari ya dawo su tare su su kwace dukiyarsu ai dukiyarsu ce dukiyarsu ce dukkanin sahabban nan in ban da sayi na umar babu wanda ya fita ya yi hijira a bayyane kuma mutum zai fito da dukiya zai iya ɗaukar dukiyarsa duk a kan raƙumi ya tafi da ita ne duk sahabban nan aboye suka fita suka rika hijira suna bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da umar ne kadai ya fito ya nuna shi gashi ya fito inda da zai karo da shi ya fito to saboda haka da suka ji labarin cewa ga ayarin nan ya dawo daga sham to dukiyarsu ce sai kaji to su tare shi su kwatar ayarin su kwace dukiyarsu dukiyarsu ce to shi goma zala yana ganin dukiyar na duk ta Allah ce idan idan ma suka rasa wani Allah zai iya ba su wata ha abdurrahman bin auf da ya zo madina ai bai taho da komai ba duk abin da ya bari a maka bai dauko komai ya taho da shi ba amma da ya zo kawai da ya zo mazala ya musu mu'akati da dan uwansa ansaru shi ya ce a nuna masa kasuwa sai gashi ya fara arziki ya yi arziki mai ɗumbin yawa gani saboda haka wannan duk dukiya da suka kwashe to ita aka so a karba to shi kuma mazala sai yake ganin wa'annan tun da Allah ya masa alkawari ya ce duk wacce ka tara za ka yi nasara sai ya ga cewa to mazala ya ga cewa wa'annan su ne tsantsan kafirai su suka fito da su daga madina suka kore su su suka kwace dukiyarsu saboda haka su tare su a yi musu fata-fata a kashe na kashewa a kama na kamawa in ma mutum zai tsira to ya tsira da ƙyar wannan duk duniya a san cewa musulunci ya tsaya da ƙafafuwansa to shi ne kuwa aka zo aka taiddo shi abu sufiyan da yake tsohon bafatake ne to dama galibi a wannan lokacin idan za a fita dole ana nemo masu sansano labari tun da ayari dukiya ce ta mutanen maka gaba daya to duk wannan zamanin idan za a tafi daga maka to akwai wa'anda suke gaba mutanen da suke tafiya gaba akwai wa'anda ake tura su masana ne a cikin irin wannan harkar su rika bin labarin hanya da zarar sun samu wani labari marar daɗi to a guji za su zo su sanar da cewa akwai kaza a waje kaza sai a shirye shi haka nan idan aka je aka ɗebo kayan da za a taho kafin ayari ya fara tasowa to za a turo nan masu sansanar hanya su zo su bi hanya suna tafiya suna ji suna tafiya suna ji sai in sun taso kamar da kwana ɗaya ko biyu sannan ayarin zai taso da zarar sun ga wani abin haɗari sun sansano shi to sai su sanar da ayari ko a canji hanya ko kuma ma tafiya a dakatar da ita to da suka sansano labarin cewa to gafa musulmai sun fito daga madina za su tare su to shi ne suka ba da labarin to shi kuma abu su biyan da yake ƙwararre ne a wajen tafiya wato yana da ɓarewa to shi kenan sai canja hanya sai koma ya bi ta gefen kogi ya koma can gefen ruwa ya janye ayarinsa bai duk inda yake da wani rintsi wanda za a ce an buga to sai ya kauce masa shi ne sai ya bi waccan hanya ta gefen ruwa to dama shi ya aika ya aika ya ce to in ke wato ko da dai za a haɗu sai ya aika mutanen maka ya aika abu jahil cewa to ga shi fa mun taho muna kan hanya amma mun ji labari muhammadu fa ya fito zai tare mu to fa wannan fa dukiya ku ce a hannunmu to ya kamata ku zo a gaya za a yi to shi kuma abu jahil ya ta gangami cewa ga muhammadu can zai kwace mana dukiya ba kuma dukiyarsu ba ce kamar yadda na faɗa dukiyar musulmi ce shi kenan ya yiwo gangami wajen mutum dubu ya fito da shi duk wani wanda yake wani a maka ya fito duk wanda yake wani a maka ya fito suka fito don su ɓaci don su zo su kare wannan dukiya to da abu sufiya ne ya bi gefen kogi ya tsira sai ya aika maka ya ce a sanar da abu jahil cewa kansu fito yaƙi ya riga ya tsira ya kaucewa hanya kuma dukiya ta tsira ba sai sun zo ba to shi kuma abu sufiyani ya fito sai ya tari shi abu jahil kai da shi da sauran manyan kafirai sun fito sai suka haɗu da shi jakadan abu sufiyani sai ke gaya masa to gashi gashi abu sufiyani ya ce sanar da kai ka sanar da al'umma cewa dukiya ta tsira saboda haka yana gani ba sai kun shigo ba ya gabata a koma sai abu jahil ce ai wallahi ba za mu koma ba tun da mun fito sai mun je badar mun haɗu da muhammadu a badar mun musu kaca-kaca mun sha giya kuyangi sun mana rawa mun yi biki a wajen to shi ne fa suka taho suka jin wannan shawara suke na abu su fiya shi ya yi tafi su kuma suka taho yadda suka zo badar suka zo badar kuma dai aka zo duk aka yi wannan haduwa allah ya ba musulunci nasara dukkan wanda yake wani a maka wanda ya fito a wannan karan ya tafi ƙasa shi ne ya duk aka karkashe su a wannan wajen a kashe su abu jahil shi ne dama farkon wanda yake rasul kufari irin su umayyatu bin halaf duk aka kashe su a wajen aka kashe mutum saba'in kuma aka ribaci mutum saba'in to a cikin mutum saba'in har da amin manzala sai na abbas ɗan abdulmutalib yana daga cikin wanda aka ribata shi kuma dama baƙin manzala yake ba ya fito ne dai sun matsanta masa cewa sai ya fito to ya fito kuma shi ne mahaifin abdullahi ɗan abbas ba masanin nan a cikin addinin musulunci to shi ma abbas ya musulunta tafiya ta tafiya ya musulunta eh sannan shi kuma shi ma abu sufiyan nan ya musulunta ranar fatu makata eh ya musulunta shi ma abu sufiyan eh to a hankali dai muna tafiya a cikin wato wannan sura za mu ta karo da irin abubuwan da suka faru a yakin eh to mu je kamar akarar jaka
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق kama aka zaka rabu ka min baitika bil haqq kamar yadda wato ubangijinka ya fitar da kai daga gidanka bil haqqi da gaskiya wato muta'alliqun min bi akhrajaka bi akhraja kenan eh wa inna fariqan min bil haqqi din shine muta'alliki eh
wa inna fariqan min al-mu'minina lakarihun san dai jama'a min al-mu'min daga mu'min la karihun wallahi suna masu yin al-khuruj fita wal jumlatu jumlan nan halun hali ce min kafi akhrajaka da kafin akhrajaka eh wato kamar yadda ya faɗa wato fariƙan wata jama'a daga muminai wato suna ƙin fitar su so suke a tali wato wannan ayari don a ƙwace wannan dukiya tasu ai hazal hukumu wato waɗannan shi ne yake cewa eh wanda fariƙa mai yamin lakari jama'a daga cikin muminai lakari rihuna wallahi masu sun zama masu ƙi ne wato su masu kin alkuruja fitar ai ha wato ai hazihil hal wato cikin wannan hali shine wal jumlatu halun min kafi ahrajaka wa kama khabaru mubtada'in mahzufin shi kama din eh habari ne labari ne na mubtada wanda aka shafe ai hazihil halu wannan hali fi karahatin cikin kansu cikin kinsu lahagare ta na mislu ikhrajika misalin fitowa fitowa to ikhrajik fitarwaka fi ka hal fi fi hali karahatim cikin halin kinsu wakar kana khairan shi kuma fitowar hakika ya kasance alkhairi ne lahun gare su haka zalika aidan haka nan kuma dadawa zalika an na ba su fiyana cewa ba su fiyana kadima ya gabato bi irin da ayari min sham daga sham fakarajar nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito wa sahabu da sahabbansa liyagna muhadin su ga nimanci wannan ayarin fa'alimat ƙureshin sai ƙureshin suka samu labari cewa mazala ya fito zai tare wannan ayayin fakarar ji abu jahalin sai abu jahalin ya fito wa mukatilu makata da mayakan maka da ya zubu an hadan su kare wannan wato ayayi wahumun na firu su ne wannan wato jama'a da suka to daga maka ba abu wa a haza abu sufiyani bil'iri sai abu sufiyani ya riƙa bil'iri da wannan ayayi ya riƙi ɗariƙar sahili wato tafarkin gefen kogi fanajat to wannan kafila sai ta tsira faƙilar li abijahar sai aka je aka ga abijahar ta tsira sai aka ce da shi irji koma ka koma wannan wato wannan wato ta wannan tawaga ta tsira to fa aba sai abu jahil yaki wasar sai tafi ila badrin zuwa ga badar fa shawara sallallahu alaihi wasallam ashabahu sai manzo Allah ya shawara da sahabbansa wa kala sai ce da su inna Allah wa adani Allah ya mun alƙawarin hidda dai fatan ɗayan jama'an nan guda biyu fawafaƙuhu sai suka dace tare da mazala alaƙi tarin na firi bisa yaƙan wannan jama'a da ta fito daga maka waka riha ba duhun zalika shashin wasu da sahabbai sun ƙi zalika wannan waƙalu suka ce lamnas ta idda ba mai tattali ba lahuri gare shi kamar ƙara ta'ala kuma yadda allah ta'ala ya ta'ala yake cewa yujadilu naka yujadilu naka bil haqqi ba'da ma tabayyana ka annama yusaquna ila al mauti wa hum yanzurun yujadilu naka wato suna wato jayayya da kai bil haqqi a cikin wato abin da yake na gaskiya shine yaki ba'da ma tabayyana bayan ya bayyana gare su ka annama yusaquna kai ka ce kora su ake ila al mauti zuwa ga mutuwa zuwa ga mutuwa wahum yanzuruna su suna gani ilaihi zuwa gare shi iyanan kurukuru fi karahatihim cikin kinsu lahu gare shi wa in ya'idukumullahu illa qa'ibatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra zati shawkati takunu lakum wa iz ya'idukumullahu ihda da'ibatayn ka tuna yayin da Allah ya muku alƙawarin ɗayan jama'an nan guda biyu eh al-iru aw an-nafir wannan ayari ko kuma wannan jama'a wacce ta daga maka Allah ya muku alkawarin ɗayansu an na halakun ita ta kuce ya ba ku ita wata waduna sai kuma kuka rika wato son aitulujina ku zama kuna nufin an na gaira za ta shaukaci wato kuna nufin cewa wacce ba ta da wato tsananin nan ba ta da wato tsanani kamar da wato kaya wacce ba ta da tsanani ita ce wata ba sai an bugi juna ba har albasa tsanani wasu laha da makami wahiyar iru ita ce wannan ayari da ya fito daga sham sai kuka yi wato kuka yi nufin ta kone lakum ita wannan wacce ba ta da ba maganar yaƙi a cikinta ta kasance lakum gare ku liƙillata adadiha saboda ƙarancin adadinta ba su da yawan da ba su da yawa ba su yawan waɗanda suka fito daga maka ba wa udadiha da kuma tattalinta bihi lafin da fiye tsakanin wannan jama'a da ta fito daga maka bisa jagorancin abu jahalin ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر كيف يعني to kuma Allah yana nufin yana nufin ya tabbatar da gaskiya ai ya bayyana gaskiya bi kalimati da kalmominsa as-sabiqati wacce ta riga ya bi zuhurul islam da bayyanan musulunci waye kada ya kuma ya yanke dabiral kafirin da karshen wato kafirai ai akhirahum karshen su bil istisal tumbikewa fa'amarku sai ubangiji ya umarce ku bi kitalin da fiye da yaƙan wannan jama'a da ta fito daga maka don ya tabbatar da wato alhaƙa gaskiya kuma ya shafe wato kafirci ko da mujirmai sun ƙi shi ne su ne mushrikai sun ƙi zalika wannan in tastawi suna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin ka tuna yayin da wato kuke neman wato taimakon wato ubangijinku ai tadlubuna wato ai tadlubuna kuna neman wato tadlubuna min hulgausa kuna neman wato taimako daga gare shi ai kuna neman ceto daga gare shi bin nasara da taimako alaihim akan su fasta jaba lakum sai an samu ku anni aibi anni cewa ni mumiddukum ni zan taimake ku bi alfin da dubu minal mala'ikati daga mala'iku murdafina suna masu bibiyar juna ai mutatabi'ina suna masu bin juna yarduhu ba'dhum ba'dan shashin su yana biyo shashi wa adaduhum wa wato adahum biha yayi musu alƙawari biha da ita awalan da farko wato guda dubu wato mala'ika dubu aka yi musu alƙawari da farko sun masarar salasa alafin sannan sai ta zama wato mala'ika dubu uku sun makamsatan sannan sai ta zama kuma mala'ika dubu biyar kama fi ali imrana kama yadda zuwa cikin surata ali imrana ko ƙuri'a an karanta bi alafin ka a fulisun jam'un وما جعله الله إلا بشر ولتطمئن به قلوبكم ما جعله الله أي wannan wato ƙarin da ubangiji ya muku bai sanya shi ba illa bushra sai dai albishir ne gare ku wal tatma'inna bihi qulubukum dan zukatan kuma sun nutsu da shi da su ومن نصر إلا من عند الله domin wato ku samu albishir kuma zukatan ku sun nutsu bihi da shi waman nasru taimako dai bai zama ba illa min indillahi sai daga wajen Allah inna allaha azizun hakim hakika dai Allah mabuwayi ne mai rinjaye kuma hakimin gwani ne a cikin aikinsa in yughshikum nu'asa amanatan minhu wa yunzilu alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba ankum rijza ash-shaytani wa liyarbiqa ala qulubikum wa yuthabbita bihi laqdam to iz yughshakum nu'asu amanatan minhu ah to ana yaƙi bayan an zo filin yaƙi ga makiya abokan gaba da kayan yaƙi ku kuma ga ku kun zo su musulmai 300 ne da sha uku ko da sha hudu ko da sha biyar su kuma wa'annan mutum dubu ne musulmi adadin abin da suke da shi da kayan yaƙi kamar yadda za mu gani a gan gaba cikin kisar 'yan dokunan kaɗan ne 'yan kayan ma faɗan kaɗan ne su ta kubban da sauransu su kuma wayannan sun zo da cikakkun kayan yaƙi da su silke da duk abin da ya kamata na yaƙi sun zo da shi to kuma ku da ba ku da kayan sai kuma aka sako muku gyangyaɗi ka gani ai shi gyangyaɗi mutum zai samu gyangyaɗi in yana cikin aminci ko ya sai yana cikin aminci to kuma ga shi ga kun zo fi ana fagen yaƙi kuma kuna gyangyaɗi ai wata hikima ce ta ubangiji eh shine yake cewa izi bushin kun asu yayin da wato gengidi ya lullube ku amanatan don wato aminci ai amnan aminci mimma hasala daga abin da ya samu lakum gare ku min alkhawfi na daga tsoro kuna cikin tsoro dan Allah ya aminta da ku kawai ma sai sako muku gengidi wato kan ku daina wani tsoro minhu daga gare shi ta'ala madauki wa yanzuru alaikum mina sama'i ma kuma Allah yake sauka muku mina sama'i daga sama yake sauka muku da ruwa liyudahira kum dan ya tsarkake ku bihi da wannan ruwan min al ahadas da wato wannan karare wal janaba wal janaba daga jannabobi da ta same ku wai yuzhiba ankum rizza shaydani ya tafiyar muku da wato rizza wato kazantan nan ta shaydan shine waswasatahu shine waswasin da ilaikum gare ku bi annakum wato da cewa ku lokuntum ala haqqi da kun kasance bisa gaskiya wato shedan kenan abin da yake ziga su kenan yake sa musu wato waswasi yana cewa da su law kuntum alal haqi da ku ne akan gaskiya da kun kasance akan gaskiya ma kuntum jama'a da ku zama masu kishirwa ba mu da shi ne kuma masu kari wal mushrikuna ga kuma su mushrikai ga su alal ma'i suna da ruwan sha wato haka shedan ya ta ziga ya ta waswasi a cikin zukatan musulmi to Allah dan ya karyata shi shine ya sauko musu yana ta tsoratar da su da wannan to shine Allah yake cewa wato dan ya tafiyar da musu da wato kazantan mashi dan din waswasin sa waswasin da yake masa shikenan dan dan ya tafi da shi shine ya sanyo musu ma wannan gege din walli yarbida don ubangiji ya daure wato ala qulubikum ya daure ala qulubikum bisa zukatanku ya daure zukatanku bil yaqin da yaqini wa sabr da hakuri wa yusabbita bihi al aqdam ya tabbatar da digadikai bihi da shi an tarsaha don katta nutse firramla a cikin wato yashi don katta tsirrice a yashi wato duk ubangiji ya yi haka ne don ya sa wato muminai don ya sa musu nutsuwa a cikin zukatan zu in yu'i rabbuka ilal mala'ikati an kuma akun fasabbitul ladina amanu ka tuna yayin da ubangijinka yake wahayi zuwa ga mala'iku allazina amadda bihimul muslimina wanda yayi wa wato yayi madadi da su ga musulmi yake cewa anni ai bi anni cewa ni ma'akum ina tare da ku bil aun da taimako wa nasr da taimako fasabbitul lazina amanu ku tabbatar da wanda suka imani bil i'an da taimako wa tabshir da kuma yi musu albishir cewa sa'ul qifi qulubil lazina kafaru sannu zan jefa razani fi ƙulubin lazi na kafaru a cikin zukatun waɗanda suka kafirce suke kafirci zan sa musu tsoro a cikin wato zukatan su fadribu ku do ku yi duka faukal anaki barbishin wato wuyaye ai a rusa kawuna ku doke su aka wadribu wato ku kuma duka wato minhu daga gare su ku dake su kulla banani dukkan wato ɗan yatsu ai a tsarafar yadaini gefen wato hannayensu warrijilain da kafafuwansu fakanar rajul sai zama wato mutum sai ya kasance ya kasu da darbar rakabatul kafiri zai nufin wato sare wato wuyan kafiri to fatas kudu sai wuyan kafirin ta haɗi ƙabla an yi sila ilahi sai buhu tun gaban wato takobin ya sadu da jikin wato kafirin wara mahum sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jefi kafiran duk abdatin da danki min alhasa na tsakon kwani a hannunsa eh shine yadda ya ebi duwatsu ya jefe su da shi yana shahatul wuju shahatul wuju shahatul wuju eh falam yabqa mushrikun ba wani mushriki da ya saura yawanzu illa da khalafi ainihi min hashimu sai da wani abu ya shiga cikin wato idanuwansa fa huzimu shikenan sai aka karya su aka karya su shikenan suka gigice duk abin ya shiga idanuwansu suka rasa ma me suke yi daga nan ne wato aka kama na kamawa aka kashe kuma wanda ake kashe wanda aka kashe zalika al'azabu wancanan ka azaba alwaki mai afkuwa bihim da su bi annahum saboda cewa su shaqullaha sun saba wa Allah wa rasulahu da manzansa wato sun saba wa Allah sun saba wa manzo Allah in ka saba wa Allah ka saba wa manzo Allah in ka saba wa manzo Allah ka saba wa Allah ومن يشاكك الله ورسوله فإن الله شديد duk wanda ya saba wa Allah da manzon Allah to ina sanar da ku Allah mai tsananin wato hukuma ne da hu gare shi zalikum fazuqu wancanan ku azaba ku dandane shi ayyuhal kufar ya ku kafirai fi duniya a duniya wa anna lil kafirina azaban ne kafirai kuma a ranar lahira azaba wuta ta tabbata gare su ya ayyuhallazina amanu لقيتم الذين كفروا بحثا فلا تولوهم الأدبار يا كو عند كوكا إيماني إذا لقيتم الذين كفروا إذا كوكا حددوا عند سكا كافر سكا واتو سكا زمن سكا كافرتي إذا كوكا حدد كافري ذهبا أي مجتمعين wato suna wato matattara ka'annahum ko wato ka'annahum kamar dai cewa su lika saratihim saboda wato saboda yawan su ya zahabuna wato suna wato tafiya ne wato da yawa suna jan runduna ne to falatuwar luhumu adbara kak ku juya musu baya mun hazmi ne kuna kamar waɗanda suka kare ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومن wanda duk wato ya juye wato ya juya musu baya yawma izin ay yawma liqa'ihim ranar haduwa da su to sai dai fa an ka juya bayan illa wanda ya juye bayan sai dan ya zama mutaharrifan ai mun addifan yana mai juyawa ne liqitali saboda yaki bi an yuriyahum shine ya nuna wa kafiran alfarrata gudu makidatan dan wato makirci wa huwa yuridul karrata yana nufin in suka lura kamar ya gudu ne amma yana nufin alkarrata dawowa kan kan aikin sa yana zai juyo kansu aw mutahayyizan ko kuma ya zama mutahayyizin ay mundamman wato mai taruwa ne yana son ya haɗu ilafi'atin zuwa ga jama'a minal muslimina daga cikin musulmai yastanjidu biha wanda zai je ya nemi taimako biha da ita don a ci gaba da yakin kafirai to duk wanda yake in ba don wa'annan abubuwan ba to faƙar ba a biga da mimminan lahi in dai don guduwa ya juya to wannan ya koma da fushi minan lahi daga Allah makomarsa shine wutar jahannama makoma ta mugunta hiya ita wutar jahannama wa haza mahsusun wannan keɓantacce ne bi ma'iza lam yazil kufara ala da'ibi ibato idan wato kafiran ba su ƙari a kan wato ruɓanyan musulmi ba to shi ne wannan hukuncin amma in sun ƙaru a kan sun ƙaru a kan wannan ruɓanye to wannan hukuncin ba haka yake ba shi ma zai magana su a gaba to ba ka kashe su ba bi badirin a badar duk uwatukun ba ku kashe su ba ko musulmi muminai ba ku kashe wato kafirai ba a badar duk uwatukun da ƙarfinku ba ƙarfinku ne ya kashe su ba sai Allah shi ne ya kashe su bi nasiri da taimakonsa iyakun gare ku ba ka yi jifa ba wa ma ramaita ba ka yi jifa ba ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba ka jefa a ayyunar kawami idanuwan mutanen nan ba isa ramaita yayin da ka yi jifa bil hasa da tsakonkwani wato ba kai ne kai ba da an na kafa domin tafi ɗaya min alhassan da tsakon kani layam lau uyunar jeshi ba zai cika dukkan idanuwar runduna ba alkasiri mai yawa biran yata basharin da jiban wato basharin mutum ɗaya mutum ya ɗau tafinsa wato runduna mutum an ce dubu wani ƙwallon ce sun ma haura dubu to tafi ɗaya a ɗau tsakon kani a jefa sai ya shiga idan kowa to ai kaga wannan a hankali ba mai yiwa ba ne wato Allah ne yake yin wannan wato wannan yana daga cikin mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda zai wannan in ba mu'jiza ba walakin nazaha
na'am laqal nafal qatla ya kore alqatla wato kisa min almuslimin daga musulmi na'am amma bai kore jifan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba to me to ka fahimci wato bambancin tsakanin waɗannan makamai guda biyu baka kashe su ba na baka balam ta ba ku kashe su ba wato ya kore kisan tamaman gaba daya ba su aikata wani abu ba sai dai Allah ne ya kashe su annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da shi ba kai kai jifa ba yayin da kai yayin da kai wannan jifa to ya tabbatar masa da jifan sai kuma ya masa bayani cewa wanda ya yi jifan ba shi ne ya yi jifan ba walakin na huwallahu sai da shi wanda ya jifan shi ne Allah eh san da kai jifa ba kai kai jifa ba Allah ne wannan jifa ya tabbatar da jifan annabi sallallahu alaihi wasallama kuma sai ya kore ta amma musulmai balam taqtuluhum ba ku kashe su ba faqat anan ubangiji ya tsaya bai ce musu ba ba ku kashe su ba yayin da wato kuka kashe su bari dai kawai cewa ba ku kashe su ba ku kuka kashe su ba mu dai ba ma'aikata wani abu ba annabi shi kuma shi ya aikata ba sai dai ya yi wannan aiki billahi da Allah to je can baya kaɗan falam taqtuluhum walakin la taqtulum sababun nuzul hadhihi al-ayat sababin saukar wannan aya yayin da aka kashe kafirai a yakin badar sai musulmai suka zama suna alfahari kullum baki ɗayansu suna wato sai musulmi sai wato wanda ya halarci badar sai ya rika cewa ni na kashewa ne ni na kashewa ne wato samari biyu daga wato mutanen madina su suka kashe a ba jihalin ɗayansu ya tsaya a gabansa birumhihi kuma shi ya soke shi da mashinsa fi halkihi a cikin magogoransa ɗayan kuma shi kuma sai ya soke shi birumhihi da mashinsa fi rakabatihi a wuyansa kowannensu ya kule yana cewa shi ne wanda ya kisa to shi da suka yi haka sai allah ta'ala ya ce falam taqtuluhum ba ku kashe su ba bi badirin a badar duk wacce kuma da ƙarfinku sai dai Allah ne ya kashe su da taimakonsa iya kuma gare ku ai wato duk wanda ya je badar yana da alfahari da ba an kaɗauko isa abin nan wannan an haɓa haɗin ko? bin ta'ata eh sannan ya ba da wasiƙa ko zai za a tafi fato makata ko ya ba wata mata wasiƙa da yana ba labari ga mutanen maka cewa ga maza Allah nan fa ya yi shiri ya doso su sai ya aika da wasiƙa yana ba da labari to maza Allah Allah ya sanar da maza Allah to fa gafa abin da ake ci shi ne maza Allah ya kira su sai da na Ali ya tura sai shi su dawo da ita kenan suka je suka bincika aka samu wata gadda aka dare shi ai sai na umar zara takobi yayi ya ce ya rasulullah ka kyale ni in cire kansa sai shi a ya haɗi ba ya halarci badar eh ya halarci badar ai ka san Allah ya idala ala ahli badar wa qala imalu ma shi ku yi abinda kuka so eh dan badar yana da yana da yana da yana da yana da wato daraja shi yasa sayyidina ali karramallahu wajhahu idan wanda ya rasu idan badariyi ne kabbara biyar yake masa a san jana'iza kabbara hudu ce to amma in badariyi ne sai na alkabbara biyar yake masa ya aka tambaye shi ya amirar mu ya kai kabbara ya ce ba ya halarci badar ba a inda ya halarci badar dole a sami wato bambanci tsakaninsa da ordinary saboda shi ne yaƙi da farko mazala ya shiga yana addu'a yana cewa to ya ubangiji in fi ka hallaka wa'annan ba za a kuma bauta maka a duniya ba sai na maka yana cewa ya yi maka alkawari ya yi maka alkawari ka kyale shi haka ba zai kunyata ka ba eh ya ke ce in dai kamari aka kashe wa'yan nan haka zo aka yi nasara ta wa haka duk wanda ya je badar to yana da kima yana da wata daraja ta musamman shine musulmi wato shine yaki na farko a musulunci kuma shine yakin da ya tabbatar da digadigai wato na musulmi wato suka samu wato wani karfi kuma zamana ya razana kafirai da da suka zo madina ai munafukai suna ta kaiwa da kawowa munafukai suna ta kaiwa da kawowa ana musulmi sharri to amma da aka je yakin badar aka ga cewa musulmai sun wa kafirai fata-fata to sai munafukai kuma sai suka zo suka suka ce wallahi ya kamata mu ta kanmu domin yadda suka wa kafiran nan kafiran nan mutanen maka nan sun fi mu karfi eh to kar su zo su afka mana su gama su gama da mu sai kuma suka koma duk abin da za su yi a boye suke na munafunci ba su dai imanin ba suna kan munafunci amma dai sai ya zama dai wannan ya kawo musu rauni abin da aka yi a badar an karbo daga abdurrahman dan aufin ala ya ce wato ni ina tsaye a sahun yaƙi ranar wato yaƙin badar sai na duba haguna na kuma duba dama na sai gani tsakanin wasu yara guda biyu samari daga mutanen madina wato wato masu wato kananan shekaru wato sai na burin in kasance tsakanin damatsansu sai ɗayansu ya bangaje ni faƙala ya ce ya ammi ka san abu jahil sai na ce da shi eh na san shi me ya bukatar ka zuwa ga abu jihar ya ɗanɗan uwana ƙala sai ya ce an ba mu labari cewa shi yake sakin baki ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na rantse da wanda wato raina yake ga ikonsa wallahi da zan ganshi in na ganshi wato wato wato sawadi na ba zai ba zai rabu da wato sawadin sa ba wato takobi na ba zai rabu da takobin sa ba har sai dai wanda ya fi gaggawa daga cikin mu ya mutu ko in mutu dai ko ya mutu eh sai sai sai ne mamaki gashi yaro karami wato mai shekaru kaɗan yana faɗa wannan yace sai ne mamaki ƙala sai ya ce sai ɗayan shi kuma na haguna shi ma sai bangaje ni shi ma sai ya gaya min misalin abin da na farkon ya gaya min ya tambaye na abu jahil nan ban daɗe ba har sai da na kan hango ban abu jahil yana zagayawa tsakanin mutane sai na ce alatara ya ne haza ba ka ganin wa'annan anam alatara ya ne haza sahibi kuma da biyar sa'alta shin ku ba kwa ganin wannan shine mutumin da kuke nema kala kala sai ya ce sai suka yi gaggawa suka yi kansa da takobinsu sai suka doke shi da takobinsu har sai da suka kashe shi sai suka juya suka koma gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ba shi labari bakala sai ya ce a cikin kuwaye ya kashe shi a ku biyun kowane daga cikinsu sai ya ce shi ya kashe shi bakala sai mazala ya ce kun goge ta kubbanku sai suka ce ba mu goge ba sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya kalli ta kubban bakala sai ya ce na'am wato ku biyu ku ga kashe shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci wato wato bisalbihi lahuma tubansa na kayan yaki ya zama nasu ya ba su na'am wato wayannan mutane guda biyu ma'azu dan amrin ne dan jamuhu da ma'azu dan afra'a ibnai afra'a buhari ya da muslim wato ita kisar mutu abu jahil kamar yadda wannan ya zo to ai akwai wani abu da ya faru da abdullahi dan mas'ud allah ya kara masa yadda shi abdullahi dan mas'ud wato allah ya kara masa yadda wataran an yi wa manzala wahayi da aka yi manzan allah wahayi sai manzala bayan ya fito ya karanta ayar da ta sauka bai yi magana ba a nan bai yi magana ba ko to shi to a dai takaice manzala da ya fito sai ya ce da sahabbai wa zai je ya karantawa gungun kafirancin a darin nadawa wayannan ayoyin da suka sauka sai abdullahi bin mas'ud sai ya ce shi zai ji to sannan yana yaro kuma shi wato mutum ne wato gajere kamar wato idan wani abu ya taso na rigima kamar abin zai fi ƙarfinsa sai manzala bai bar shi ba sai kuma cewa zai je karanta sai abdullahi rasu ya kuma ɗagawa ce ni zan ji ya rasu lalla manzala sai na biyu bai masa izini ba magana ta uku sai manzala sai kuma tashi bayan manzala ya kuma faɗa sai ce ya rasu lalla zan je zan je in gaya musu dan je karanta musu sai manzo Allah ce to je ka shine ya tafi da ya je shine ya karanta musu ayoyin nake ne ayoyin da suka sauka din eh in ka duba za ku ga suna jin ko a cikin ruhul abin nan a sawi eh to shikenan da yaje karanta su Abu Jahil duk manyan nan suna nan manyan kafiran sun karanta shikenan Abu Jahil sai suka taso kansa wannan dan yaron karami saboda ba da kunya zai zo har wajen mu yayi mana wannan Abu Jahil ya tashi ya zabga masa mari Abdullahi bin Mas'ud to da ya zabga masa mari don zafin marin har sai da jini ya rika fitowa ta kunnansa sai abdullahi bin masu ya taho yana ta kuka ya dagun manzala da ya zo gun manzala yana gaya manzala ga abin da ya faru sai ga mala'ika jibril ya sauka shi kuma manzala mala'ika jibril ya sauka sai ya sauka yana dariya yana murmushi sai manzala ce haba jibrilu ya za ka sauka kana dariya ga abin da aka wa sahibi na gashi sai shi a wannan ai ba wani abu ne in ji jibrilu to shi kenan sai aka tafi yakin badar aka zo madina bayan an zo madina aka fita yakin badar sai maza Allah ya ce to kai ablabin mas'ud ka ɗau takobi ka je ka riƙa bin wayanda aka kashe duk wanda ka ga bai ƙarasa ba ka ƙarasa shi to shi ne ya tafi ya tafi ya ɗau takobi yana zagaya yana zagaya yana zuwa sai ga abu jahil ibnai a fara'a sun riga sun kai makasarsa ko da wato ya kyale shi ma dai mutuwa zai tun da sun haɗa makasar shi kenan sai yana ganin abuja to dama abuja hilkato ne wato wani jibgege ne shi kenan ya hau kan kirjinsa ya taka ya tsaya sai abuja ya buɗe ya buɗe ido shi kai shi wannan kaho inda ba a hawa kaho inda ba a hawa kai yanzu yaran nan kai kaho wannan girgin sai ya ce to shi kenan sai ya sauko da ya sauko sai ya ɗau takobinsa ya fara tsaron wuyan abuja sai ce a ai takobinka ba zai iya ƙara sani ba ka buɗe ka ɗau takobina ka ƙarasa yanka ni da shi amma zan maka saƙo ka gaya muhammadu sai ce to me ya saƙon ka ce idan ka gama ka ƙara sani na mutu to ka je ka gaya muhammadu ka ce ba yanzu na fi daƙinsa shi ne malamai suke cewa ai fir'aunan annabi musa da ya ga hallaka sai ya ce amintu billazi amantu bihi banu isra'ila ko amma fir'aunan manzala kun ji mutuwa ce a gabansa yake cewa yanzu ya fi ƙin manzala to shi ne ya cire kansa shi abulamin su sai samo igiya ya hudu kunnan sai ya ɗaure igiya sai ya rika jan kan abu yayi a ƙasa sai kai wa manzala yana zuwa gun manzala sai jibril ya sauka shi to ga dariyar da nake yi wannan ita ce dariyar na sako na dariya wannan ce za ta biyo ga abulamin su ya janyo kan abu yayi ya kawo maka akwai abubuwa a yakin badar da yawa da suka afku ana cikin sura zami ta karo da su insha Allah da abin da aka zo kansa za a yi bayani to mu karasa ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله
من يولهم وبئس المصير فلم تقتلوه ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم falam tattuluhum ku ba ku ne kuka kashe su a badar da badar duk watakum da karfinku walakin Allah qatalahum Allah ne ya kashe su bi nasrihi da taimakon sa iyakum gare ku wa ma ramaita ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba kai ba kai jifa ba sanda kai jifa ba ka jefa a yunan kawun idanuwan mutanen ba izama ya tayayin da kai jifan nan ba kai kai ba ba kai kai wannan jifa ba bil hasa da tsohon wani da an na kafan domin tafi ɗaya min alhasa na wato tsohon wani layam na yunan jeji ba zai cika wato idanuwan wato runduna ba alkasiri mai yawa birin ne ta basharin da jifan mutum to allah ne ya yi walakin allah kaɗai dai ubangiji ne rama shi ne ya yi jifan bi isa da zalika da sadar da zalika wannan ilihim zuwa gare su fa'ala zalika ya aikata haka liya kaharar kafirina don wato yirin jayi kafirai wato yirin jayar da musulmai akan kafirai wani bibliyar muminina don wato yayi wa wato ya baiwa ga mu'minai min gare shi bala'an ai baiwa hasanan kikkiawa huwal ganimatu shine ganima inna allaha hakika dai ubangiji sami'un mai ji ne da akwalihim ga zantunan su alimin masani ne kuma bi hawalihim da halayen su zalikum al-ibtila'u wannan ibtila'i haƙun gaskiya ne annallaha cewa ubangiji muwahinu ai wato muhinu ko muwahinu mai raunana wato makircin kafirai ne in tastaftihu faqad ja'akum al-fathu wa in tantahu fa huwa khayrun lakum wato in tas in tastaftihu in kun nemi hukunci ayyuhal kufar ya ku kafirai ai tadlubul fata kun nemi wato al-fata wato hukunci ai al-qaza hukunci hai su kala abu jahil yayin da abu jahilin ka ya faɗa mun ku daga cikin ku yake ce Allahumma ya ubangiji ayyuna kana a gada alir rahim duk a cikin mu wanda ya zama shine ya kasance mafi yanki alir rahim ga zumunta wa atana bima la na'rifu kuma ya zo mana da abin da bamu sani ba fa ahinuhu ka gama da shi algada ta gobe ma'ana ka hallaka shi gobe ai a haliku ka hallaka shi to faƙar ja a kubal fato inda kun nemi wato hukunci to hukunci ya zo muku ayar ƙaza'u hukunci ya zo muku bi halaki man huwa kazalika da halakar da wanda yake kazalika haka nan huwa abu jahil shine abu jahil wanda ya addu'a wa man wa man qutila da wanda aka kashe ma abu tare da shi dunan nabi ba annabi ne ba sallallahu alaihi wasallam al mu'mini da mu'mini ba sune da wannan sifa da abu jahil ya faɗa ba
وإن تعودوا نعود ولم تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت wa in tantahu idan kuma kun hana an al-kufr gabaran kafirci wal harb da yaki fa huwa khairul lakum shi yafi alheri gare ku wa in ta'udu in kuma kun dawo liqitalin nabi saboda yaka annabi sallallahu alaihi wasallama na'ud mu ma za mu koma da nasrihi da taimakon sa alaikum akan ku walan tuguniya an kun fi'atukum shay'an wato wato wato jama'a ku taruwa ku walan tuguniya ba ta ije shay'an wani abu ba wato ba ta amfana muku shay'an wani abu ba wato an kun gaburan ku ai ba za ta ije wato shay'an ba za ta ije wani abu na wato wani na damuwa ba an kun gaburan ku duk wannan taruwar da kuka yi wato taron tsintsiya ne babu shara ba za ta amfana muku komai ba wa annallaha cewa Allah yana tare da muminai wato bi kasir inna istinafan fataha kuma ala takdiril lami ya ayyuhallazina amanu atiqullaha wa rasulahu ya ku wanda kuka imani ku bi Allah ku bi manzan Allah eh ba inda za a ce abu Allah ba a ce abu manzan Allah ku bi Allah ku bi manzan Allah eh domin bin manzan Allah shine bin Allah wala tawallu anhu wa antum tasma'un wala tawallu kan ku kawo da kai an hu gabaran sa bi muhalafatihi wato da saba bi muhalafatihi wato bi muhalafati amrihi da saba wato lambarin sa wa antum ku kuma tasma'una kuna jin alqur'ani alqur'ani wal mawa'iz da wazuzzuka wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un kan ku kasance kamar wa'anda suke cewa mun ji amma wa hum la yasma'un su ba sa saurare ba sa ji sama'a ta dabburin ta dabburin irin ji wato na wato izina wata azin da wa'asuwa humul munafiquna sunne munafiqai aw mushrikuna ko mushrikai alhamdulillah to salatul fati uku uku
salatul fati uku uku